أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alhamis mai tarin albarka kamar yadda muka saba yau ashirin da ɗaya ne ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ɗai insha Allahu za mu ɗora karatun da muka saba yi na tafsirin alƙur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah maɗaukaki ya gafarta masa kana da ƙarin bayanai da talikai da malam aliyu albami ya yi shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙur'ani ya zama ceto a gare mu ya sanya ƙur'ani hujja a gare mu ba a kanmu ba muna tawassuli da wannan karatu halin da muke ciki na kakanika yi Allah maɗaukaki ya ije mana shi wannan musiba Allah maɗaukaki ya gwada mana ƙarshenta a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ahzabi a darasinmu na baya mun tsaya daidai kan aya ta talatin da bakwai don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta talatin da takwas a wannan sura muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu baki ɗaya na'am arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له حكيكي سنة الله في الذين خلوا من قبل مم.
وكان أمر الله قدرا مقدورا to kaji komai kaddara ne الذين يبلغون كورونا بقى.
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله mhm وكفى بالله حسيبا eh na'am ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين kaji وكان الله بكل شيء عليما Allahu akbar Allah madaukaki yace ma kana alan nabiyyi min harajin babu wani ainihin kunci babu wata damuwa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi faraballahu lahu cikin abin da Allah madaukaki ya wajabta masa duk wata ta'a da Allah madaukaki ya ta'allaka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa fiha min harajin wala biqin babu ainihin kunci a ciki shi yasa ya tafi ma faraballahu lahu ai aujaba alaihi min zawaj min zawaji zainab in ana bai da mu a kissa da muka karanta a baya akwai zaidu dan harisa asalinsa bawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike shi a matsayin ya a wato a matsayin da kana ya nema masa aure zainab bintu jashin wadda ‘yar baffar manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallama sai da Allah ya bari aka yi auren sai Allah ya gaya wa annabi sallallahu Alaihi wasallama zaidu zai sau matarsa kuma kai za ka aure ta annabi sai ga wannan abin da nauyi ita kuma shari'a ta riga ta zartar da hukunci daka duk abin da Allah ya zartar shine abin da za a bi a zauna lafiya shi yasa anan yace abinda Allah ya wajabta maka na auren wannan mata Zainabu babu wani kunci yayi ne liyubdila bihil adatil jahiliya dan ya bata al'adu na jahiliya cewa mutum zai iya rukon wani da ya mai da shi ɗansa har ma a samu haramcin aure a tsakaninsa da shi kamar ɗan da ya haifa na cikinsa shari'ar musulunci bata yarda da haka ba don haka sai Allah ya ce sunnatallahi aika sunnatin layi tamfar dai hanyoyi da Allah yake bi fanusiba bin naz'il khafidi sunnatan layi fil ladina khalaw min qablu wannan haka hanyar Allah take dangane da al'ummatai da suka wuce gabaninka min al'anbiya'i wato annabawan da suka wuce su ma Allah ya dora musu irin wannan fi ijabi ashiya'a alaihim ta yadda Allah yake wajabta musu wasu abubuwa don me liyakunu qudwatan wa uswatan li umamihim don dai su zan abun koyi abun koyi ga al'ummatansu wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin ubangiji aikin da Allah madaukaki yake zartaswa kaddara ce kaddar kadartacciya ai maqadiyan Allah ya riga ya hukunta komai duk abin da zai faru a wannan wato alkaunu halitta na ubangiji dama Allah ya rubuta shi ya ajiye shi komai ba zai faru ba sai lokacin sa yayi ba za na tsoron covid-19 ba to zai wuce mai kwana zai kai wanda ajalinsa yana kai kuma zai mutu dabara da toshe hanci da wane ne da kin haɗa sahu da sauransu da kin musafaha wannan wata kaddara ne da aka kawo a samu rauni a tsakanin musulmai shi sahu hana shi ake zai aka ce a wani kato ya ce akwai social distance in kayi ba za ka kamu ba kuma ka yadda ka yadda in kai sahu za ka haɗi da cuta gaskiya akwai kuskure fa kar mu ɗauki abin gabaki ɗaya mu ba da imaninmu a kayi abin da ka gani shi kake amfani da shi allah ka shiryar da mu fala makhraja anhu kaji ko kaddarar Allah ba mafita sai ta faru yanzu kaga an rubuta wasu dole za su mutu wani ma zafin rana zai zai mar sababin tashin wata cuta in ya mutu sai ya ce ai corona a zo a tafe shin banza da wafi a anguwar ku duk a rikita ku a tsorata ku gwamnoni ku ji tsoron Allah shugabanni ku ji tsoron Allah ku sani abin da kuke yi dirinkange da ka babu wani nassi ba kwa shawara da malamai na sunna kuna abu garan gatsai to za ku je lahira kuma za a tambaye ku duk abin da dan adam yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tazalu qadama ibn adam yawm al-qiyamati ala siradi hatta yus'ala an arba'in digadigan dan adam ba za su guce ba ranar alkiyama yana tsaye akan siradi sai an tambaye shi abu hudu to daga cikin Allah ya baka ilimi za a ma tambaya a kansa mulki Allah ya baka za a tambaye ka akan mulkinka wani irin tasiri addinin musulunci ya samu a mulkinka shin ka hana sallah ne ka hana jam'i ka ce kar ai juma'a kana ga wai daidai ne ka yi shawara da wasu to da kai da su duk za ku ku shirya abin da za ku gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wasu gwamnonin yanzu sun fara ganewa na ji an ce gwamnan Borno ya ce ba zai ƙara rufe kowansa ba haka ya fi ko ka rufe ko ka buɗe in mutuwa ta zo za a mutu in ka ga abu da halaka karka kai kanka shi kenan amma yadda ake azuzuta abin ya yi yawa har ana hana ibada Allah ka shirya da mu allazina yuballiguna risalatillahi wato waɗanda suke isar da saƙon ubangiji masu wa'azi na sunna masu faɗan gaskiya waɗanda ba malam kasa akwai malam fada abinda sarki yake so shi zai fada abinda gwamnansa yake so shi zai fada abinda mai kudin anguwarsu yake ba shi zakka shine daidai inda bakin alhaji ya karkata ya tofar da yawu sai ce daidai ne to malamai na sunna ba haka suke ba ko a kansu ne za su faɗi gaskiya shi yasa Allah ce allazina yuballiguna risalatillahi wa'anda suke idda sako na ubangiji wa ya shaunahu suke tsoron Allah shi kadai kaga hu bamiri ne wala ya shauna ahadan illallah ba sa jin tsoron kowa sai Allah cikin abin da bai kamata a ji tsoron kowa ba sai Allah ɗin fala ya shauna makalatan nasi kaji ba sa jin tsoron zancen mutane a ce kayi kaza kayi kaza aiwa ne ya ce kaza in abin da ka faɗa ɗin nan akwai hujja ƙur'ani da sunna to ka faɗa ba komi kai dai ka yi ƙoƙari ka faɗa don Allah saboda Allah ya zo cikin hadisi ingantacce wadda imamu turmizi ya fitar cikin sunan nasa hadisi na 3,208 ƙaunar ummina aisha ta rabi Allahu anha wato ummul mu'minina na na aisha Allah maɗaukaki ya ƙara ya dagare ta ta ce laukanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama katiman shay'an lakatama hadhihi al-ayata wato inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai boye wani abu na wa'azi mai nauyi dan girman sa da ya boye wannan ayar wace aya ayar da Allah ya ce wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wannan ayar manzon Allah idan zaidu ya kawo masa karar matarsa matar ta raina mijin ba ta son sa ba ta son zama da shi bararren bawa ne ita kuma ba quraisha ce sai ta kai kara ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sai shi mijin ya zo sai annabi ya kira shi ya ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah to shi ne na aisha matar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta ce inda annabi zai ɓoye wani abu na ilimi ko na saƙon Ubangiji ai da ya ɓoye wannan ayar to manzon Allah bai ɓoye ba ƙur'ani ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu yasimuka minan nas ya kai wannan manzo mai girma ka idda abin da aka saukar wajenka daga wajen ubangijinka in baka iddar ba ka ɓoye abu ɗaya to sauran kamar baka faɗa ba Allah shine mai kare ka daga mutane Allah ka kare mu don haka sai Allah maɗaukaki ya ce waɗanda suke idda saƙon Allah ba sa jin tsoron kowa sai tsoron Allah fi ma ya ta'allaku bit tabligh ko cikin abin da yake da alaka da tabligi shine idda sakon Allah ba annabi ya ce balligu anni ba walau ayatan ku idda sakon da kuka ji daga warena ko da aya ɗaya ce tallin tal in ka fahimta to ka faɗa wanda bai gane ba ya ake kiran sallah ya ake ikama ya ake yi da jinin haila ya ake in ya ƙare biki sauran hukunce-hukunce na shari'ar musulunci faman sha'a falyu'min su dai suna idda sako wanda ya so ya bada gaskiya wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya kafirce Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai ainihin wato kiyayewa ko mai tsaro hafizan lahum Allah shine mai kiyaye masu wa'azi fala yasulu ilaihimun nasu bid-darari wal adha mutane ba za su iya cutar da su har su same su da wata cuta ko tsangoma ba wala tu'siru fihim cutar ko tsangomar ba za ta yi tasiri ba a kansu Allah ka ƙara ba mu kariya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kun ga yanzu ma ana rushe waccan al'ada ta tabanni da ana cewa zaidu dan muhammadu alhali zaidu dan harisu ne sai Allah ya ce annabi Muhammadu ho ba uban wani ɗaya ba ne daga cikin mazajenku falaisu a ba zaidin shi ba baba yake ba ga zaidu ai walidahu minan nasabi ba shi ne mahaifinsa na dangantaka ba wa kad abdalallahu tabanni haƙiƙa Allah ya ɓata mai da ɗan wani naka walakin rasulallahi in baka san manzon Allah Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama shi manzon Allah ne rasulullah manzon Allah ne agunsa ake karban addini in ba shi yayi ba in kai ba lada in ba kai koyi da annabi ba karkace musulunci kai al'adar ka kai wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne fala yakunu lahu ibnu rajulin ba'dahu bayan manzon Allah manzon Allah bai da wani da in ba ƴaƴansa dai aifa a cikinsa ba يكون نبيا خاتما خاتما بفتح التاء اي كآلة الختم كمان آلة da ake sanya hatimi stamp kenan ai bihi khatamu da shi ake cikewa na'am wa qura bil kasri ai akhiruhum shine annabi na ƙarshe ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu wasu makareta irin su musailamatul kazzab da ya ce shi ma annabi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wata mata ita ma ta yi da da'awar annabta duk Allah ya karyata su iz law asha lahu ibnun laj'alahu nabiyya inda dan annabi ya rayu da Allah sai ya mai da shi annabi fa yukrimuhu bihi Allah ya girmama shi da annabta din kama akrama ibrahima bi isma'il wa ishaqa kamar yadda Allah ya girmama annabi ibrahim ya bashi ƴaƴa guda biyu isma'il da ishaq isma'il zuriyar larabawa ishaq zuriyar yahudawa di ƴaƴan annabi ibrahim ne wa yaquba da annabi yaqub wan nabiyina min ba'dihim da ma annabawa gabaninsu والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله من إبراهيم عليه السلام wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ya fi annabi Ibrahim girma sallallahu alaihi wasallam ittifaqan a halittar Allah babu ya annabi babu wata mata da ta durkusa ta haifi da da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shine abun koyi wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance mai sani dangane da kowane abu wa minhu ilmuhu ta'ala bi an la, la nabiyya ba'dahu yana daga ciki Allah ya san ba wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 3400 daidai kana Imam Muslim dan Hajjaj ya fitar da wannan hadisi cikin jami'u sahihi nasa hadisi na 1842 an abi hurairata radiyallahu anhu qal anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal hadisi daga imamu abu huraira Allah madaukaki ya kare yadda gare shi yace annabi ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u kaga tasusu siyasa kenan kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya'u banu isra'il yahudu da nasara kenan auladi yaqub annabawa ne suke musu shugabanci su ne suke musu siyasa ma'anar siyasa shugabanci bambancin wannan ta yanzu da waccan waccan ana yin ta ne shugabanci tsari na Allah wannan kuma tsarin wasu katti ne hukumar jahiliyyati ne wannan shi yasa wasu malaman musulunci da suka kalli demokaradiyya suka ce la'anallahu siyasata Allah ya la'anci irin wannan siyasa ta demokaradiyya ko ba ta la'anu ba ha to a cikinta an halarta auren jinsi an hana tarbiyyar yaya an ce uba ba zai sa ɗansa sallah in ya kai shekara bakwai in yaron yaƙi ya kai goma a bulala ba a demokaraɗiyyance uba bai isa ya doki ɗansa ba da sauran abubuwa miyagu suna nan a duk majalisu na duniya demokaraɗiyya ta kawo su laka malamai sai suka ce kai ku dakata la'anallahu siyasata Allah ya la'anci irin wannan siyasa ta demokaraɗiyya wa man sasa da wadda ya irin siyasar wa man ya susu da wadda yake jira 2023 shi ma zai yi ya dorar da irin barnar da take yi wa daulatar lati ta kumu ala siyasati da ma daula ko kasar da take dore akan irin wannan siyasar sai fa'in larura dole akwai larura ko baka yadda da abun ba abin da bai daidai da tsarin musulunci da ainihin ɗabi'a ta mutuntaka ba za ka yadda da shi ba to wannan in an zo maka dai babu yadda za ka yi Allah ka shiryar da mu na'am sai manzon Allah ya ce wato su banu isra'ila annabawa ne suka zan suna musu shugabanci kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun duk lokacin da annabi ya mutu sai wani annabin ya zama mayaudinsa mamayinsa khalifa fa innahu la nabiyya ba'dahu annabi mu yace to fa yadda sha'anin da lamarin yake la nabiyya ba'di babu annabi bayana inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa sayakunu khulafa'u fayukthiruna amma za a samu khalifofi har su yawa kalu fa ma ta'muruna da annabi ya ce za a samu khalifofi su yawa ko su yawaita wani abu akan al'ummarsu sai sahabbai suka tambaye shi to me kake ba mu umarni kala haka ne ko falau menene falau bi bai'atil awwali fu bi bai'atil awwali fal awwal wato ku cika mubaya'ar shugaba na farko in kun riga kun nada shugaba kun martaffa to kar ku ware kuma ku yi wani shugaba don ba a shugaba biyu ba za a zauna lafiya ba in ya tafi sai wani haka za ku yi a duhun haƙahun ku ba su haƙƙinsu na biyayya fa inna Allah sa'ilukum an mastar'aku fa inna Allah sa'ilukum lalle Allah mai tambayar ku ne an mastar akum dangane da waɗanda ya ba ku ya ba su shugabancinku da ka kaga shugaba za a masa tambaya kana gwamna ka shirya kana mataimakin gwamna ka shirya kana shugaban ƙaramar hukuma ka shirya akan wannan mulkin da kai in ka tsanantawa al'umarka wallahi Allah zai tambaye ka kuma ƙarshe in kai tsanani yayyawa a al'umarka to addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fa shaqqa alaihim fashquq alaihi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummata yana musu shugabanci sai ya matsa musu Allah ka matsa masa haka kaga wannan ma kawai ya ishi shugabanni Allah ka shiryar da mu amin don haka idan kana shugabanci ka tsaya ka nutsu karka yadda da ziga karka yadda da masu kanzagi karka yanzu da masu fadanci suna yi ne don su samu wani abu daga gare ka in mulkin ka zai ɓaci su ba shine damuwansu ba aljihunsu ya cika da kuɗi al'umma saura su halaka babu ruwansu su barka da wannan tarin zunubi Allah ka kiyaye mu don haka sai ya ce mi fa hadhi akhiru risalatin wannan wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine manzanci na ƙarshe fala budda an yakuna bina'uhu ala as aslahi asas usasi ba makawa ginin manzancin manzon Allah ya zan an gina shi akan foundation mafi kyau baqiyatun bi baqa'il zaman wanda zai saura matukar zamani ya saura wa fi kulli makanin kuma ya zan a kowane guri akwai wannan wato manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama wai za na zala sayidul masihu idan isa almasihu ya sauko bayan na wuya bi shari'atin nabi na muhammadin sallallahu alaihi wasallama zai hukunci ne da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma ya hukumu bihi isa mimma yukhalifu shari'atin al-yawma min wada'il jizya abinda annabi isa zai hukunci da shi wanda ya saba wa shari'ar mu ta yanzu na daina ansar jizya wa adami qubuli ghairil islami wa nawhi da rashin karban wani abu wanda ba musulunci ba mimma jaa bihi al ahadithu in sahhat Allahu akbar wanda hadisai duk sun zo da shi in ya inganta mu duba lamba na biyu yace qultu nuzul isa alayhi salam haqqun thabitun saukowar annabi isa dan maryama alaihi salam gaskiya ne tabbataccen magana ne wa hadha huwa ma zahaba ilaihi ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa lalle sun yadda sun tafi akan cewa annabi isa dan maryama zai dawo duniya lima sabata fil ahadith sahihati sabitati sabita saboda abin da ya tabbata a hadisai ingantattu kuma tabbatattu minha daga cikin hadisan akwai abin da Imam al-Bukhari ya fitar da Muslimu an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wadda numfashi na ke hannunsa la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman muqsidan ya kusata ɗan maryama isa kenan ya sauko a cikinku yana mai hukunci da adalci fayuk sirus saliba ya karya gicce an san gicce ko? yaro ka san gicce? ka san cross to shi ne gicce ai gitta shi aka yaka yaranka ne baka iya ba wa ya ƙatulul khinzira zai kashe alhanzir wa ya za'ul jizya ya aiki wato ya yafe jizya wa ya ƙabidul mala wa ya fidul mala hatta la ya ƙabiluhu ahadu dukiya za ta yawa a duniya har ma a rasa wanda yake da buƙatarta wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce wa fi sahih al-bukhari ya zo a bukhari da wani lafazi yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wadda numfashi na ke hannunsa la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman adala ya kusata dan maryama isa ya sauko a matsayin mai hukunci kuma mai adalci zai sauko a cikinku na'am haka ne fayaksiru saliba ya karya gicce wa ya katul khinzira ya kashe alhanzir wa yadabu aljizya wa yafidu almal hatta la yaqbaluhu ahadan hatta takuna sajadatu alwahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha har zai zama sujada daya alherin ta yafi duniya da lahira thumma yaqulu abu hurairata ikra'u in shi'tum sannan abu huraira mai riwayar hadisi ya ce idan kun so ku karanci wannan al'aya wa in min ahalil kitabi wa in min ahalil kitabi ai ma min ahalil kitabi babu wani daya daga cikin mazowa littafi illa la yu'minanna bihi qabla mauti face ya ba da gaskiya da shi gabanin ya mutu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida a ranar alkiyama zai zama mai ba da saida a kansa ko a kansu wa fil bukhari aidan ya dai zo cikin hadisin bukhari an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ji gare shi yace la taqumu sa'atu hatta yanzila fikum ibnu maryama hakaman muqsita alqiyama ba za ta tsaya ba sai annabi isa dan maryama ya sauko cikin ku a matsayin mai hukunci mai adalci fa yaksiru saliba ya karya gice wa yadau aljizya ya ainihin yafe jizya wa yafidul malu dukiya ta yawaita hatta la yaqbiluhu ahadun har a rasa mai ansarta Allah ka shirya da mu na'am fa huwa shar'un nabiyina inda nuzul Isa alaihi salatu wassalam wannan shari'ar annabi mu ne yayin saukar annabi mu wato annabi Isa alaihi salam thumma inna tarkal adatil qadima sannan barin al'adu tsofin al'adu na gargajiya sabon alal nufus yana da wahala a rai a ce kamar al'adar garin irin believing din superstition believers ko ya kadu ya kunu gairu mumkinu ya kusa zan kaman abu ne wadda ba zai yi ba illa bil imani alqawi sai da imani mai karfi warada al'umuru ila Allah wa raddul umuri ila Allah sai da imani mai karfi da mayar da al'amura zuwa ga Allah wa tawjihi shu'uril qulubi ilayhi ta'ala a kuma fuskantar da abin da zuciya take ji zuwa ga Allah lidhalika khadaba ta'ala almu'minina biqawlihi saboda haka sai Allah madaukaki yayi magana da mu'minai yace musu ne يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا wasabbihuhu وسبحوه بكرة وأصيلا ta هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور a'id هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
na'am haka yake.
وكان بالمؤمنين رحيما yaya تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ya ayyuhan nabi يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا bayan haka fa وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ina وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا na'am ولا تطع الكافرين والمجاهدين ودع ذاهم وتوكل على الله أعد ولا تطيع ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله مهم.
وكفى بالله وكيلا Allahu akbar Allah madaukaki ya kira muminai da sifarsu ta imani yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani uzkurullaha zikran kathira ku yi zikiri ku ambaci Allah ambato mai yawa nan fa kaya bade a gindin kaba ko dan kace zikiri wani zai dauka tsalle ne da buga kirji a sha daga a sha ICD ana faɗan abin da aka ga dama to fa ba haka bane wani ya je ya kama yana zikiri muke ko uban wani zai hana wai wannan shine ai Allah ne yace ai zikiri zikiri muke ko uban wani zai hana wai tsokana yake wani ya gaishe yace to uban wayan hana saka balle ya hana ka ko kun ga zikiri abin da ake nufi da shi shine ambaton Allah ko tunawa da Allah babban zikiri shine karatun alkur'ani ba wai Allah Allah ba ka zo ka ɗau sunan Allah kana wasa da shi ko kai ne aka ce babanka sunansa tanko ka zo kana tanko tanko tanko tanko ya kenan har ce kare na ubanka oh Allah ne zaka kira shi yadda ka ga dama Allah har wai ana zuga ka wai kai zakiri ne kana fidewa ka faɗi babu kyau haka dole ne sai mun faɗa wa mutane gaskiya abinda ake nufi da ambaton Allah shine duk abinda za ka yi karkai sai in Allah ne ya ce abinda ake nufi da zikiri shine karatun alkur'ani abinda ake nufi da zikiri idan za ka shiga gidanka ka ce masha Allahu la quwwata illa billah in za ka fito Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wa'annan sune azkar duk abin da za ka yi ka yadda Allah ya ce bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka tuna da Allah to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ku tuna da Allah tunawa mai yawa qala ibn abbas ibn abbas hibrul umma ya faɗa ka duba cikin tafsirin dabari mujalladi na tara shafi 144 wato shafi 164 lam yufridillahu ta'ala faridata ala ibadihi Allah bai wajabta wata farilla akan bayinsa ba illa ja'ala laha haddan ma'luma sai Allah ya sanya mata iyaka sananniya ba wai kowa zai je yayi da irin nasa basirar da tunaninsa ba ba kundin ibnu basira bane a'a Allah ne zai sa dokar ya iyakance ta ya sa mata haddi wa azara ahluha fi halil udhri kuma Allah yana karɓan uzurin masu wannan ainihin wato farillar a halin uzuri gairar zikiri amma zikiri Allah bai bada uzuri ba fa inna lam yaj'alahu haddan yantahi ilayhi Allah bai sanya masa wata doka da ta tike ba walam yu'azzir ahadan fi tarkihi Allah bai ce wani ya daina zikiri ba dan ko a ranka zaka yi zikiri illa magluban ala aqlihi sai wanda aka rinjaye hankalinsa ya haukace kenan fali zalika amarahum bihi fi kulli ahwal dan haka Allah ya umarci mu'minai da ambatansa a kowane halaye fa kala allazina yadhkuruna Allah qiyaman kaji ko wayanda suke ambaton Allah a tsaye kana tsaye kana subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah astaghfirullah amma karka je a baka wani kyalle ka shimfida a matsalagar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ba da Allah har kana wata ƙarya wai akwai a kan kyallen nan wai annabi yana kayi shehu tijjani yana kayi sahabban nan guda hudu kalifofin annabi dai suna kai wani ana wazifar Allah da ya kawo masa ilhama babban batijjani ne sai ya dan kama kyallon sai ya ja sai ya giya zo gaban sai ce karya ne ha to kyalle da annabi a kai da shehu tijjani me haka ji daurin gwarbai eh ko da yake sun ce waje kan annabi ne Allah ji kan dan gungu ba da ya mutu bace ji kan annabi a Najeriya Allah sauƙaƙi eh da sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali duk akan kyallan kuma ka kama ka ja ya biyo ka kai maka san ya ce wannan ƙarya ne maganar tamu sai ya bari haka Allah ya taimaka kuma san sai amfani da shi imana don haka abin da ake nufi da zikiri shine ka yi shi irin yadda Allah maɗaukaki ya ce karka zo kana ta hauragiya a gari kana ta kuwa kana ihu saboda shi ambaton Allah an ce udu'u rabbakum tadarruan ko ku kira ubangiji kuna masu kaskan da kai wa kufiya kuma ku yi shi kasa kasa a boye amma ka zo kana ta ihu ka damu mutane har ka dora lazubika balle ran maulidi ai ta maka zance labaran da da ne yanzu wai du addinin annabi ne ƙarya ne Allah ya kiyashe mu to da haka kunga sai Allah madaukaki yace idan ka duba a wannan tafsiri na Imam Dabari tafsiri na farko da aka fara rubutawa Allah yayi gamsasshen bayani akan wannan allazina yadhkuruna Allah qiyaman ko wanda suke ambaton Allah tsaye ka duba mai ahalari mala abdurrahman sai ya fidda wata sallah anan yace idan mutum yana da lafiya zai iya yin sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba a jikin wani abu to ya tsaya a tsaye kyam kar ya jingina da komi ya sallah in ya jingina ba shi da sallah in zai iya yi a tsaye amma sai ya jingina a jikin wani abu to kar ya yi a zaune ko da ba a jingine ba ne ya yi a tsaye a jingine in ko ya zauna ya yi a zaune sallarsa ta ɓaci in zai iya yi a zaune bai dogara da wani abu ba yi sallan nan a zaune ba a ya dogara ba in yi a zaune a dogare ta ɓaci in ba zai iya ba sai a dogare ya dogara ɗin in ba zai iya ba a zaune a dogare fa mustalƙiyar ya ce ya kwanta rigingine kansa yamma yi sallah sallah ba za ta sauka a kanka ba matuƙar da hankali a jikinka kun ga sallah ba karamar aba ba ne a nan ya fidda wannan fikin cewa allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa'anda suke kaga shi agunsa zikiri sallah shine zikiri wa'anda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan suke ambaton Allah a zaune wa ala junubihim suke ainihin sallah a kwance akwai bin su na dama ko na hauni suratu ali imran ko aya ta 191 وقال اذكروا الله ذكرا كثيرا ku ambaci Allah ambato mai yawa ai billaili wan nahar rana da daddare ku dinga ambaton ubangijinku kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a fadin Allah madaukaki da yace wadhkurisma rabbika bukratan wa asila ya kai musulmi dinga ambaton ubangijinka bukra safiya wa asila da marece wa fil barri wal bahar in kana kan ƙasa dandamalin ƙasa ka ambaci Allah in kana cikin jirgin ruwa a teku ka ambaci Allah wa fi sihhati was saqam in kana da lafiya kai zikiri in baka da lafiya kai zikiri wa fi sirri wal alaniya ka ambaci Allah a zuciyarka kama ambaci Allah a bayyane abun bukata kar kai izgili kar kai kar ya zan zikirin naka wani ne ya baka ba annabi ba wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi wa Allah tasbihi safiya da marce awwalan nahari wa akhirahu farkon yini da karshen sa wallazi yusalli alaikum Allah shine wanda yake muku rahama ayyarhamukum wa yutani bima fihi masalihakum yana lura da abin da maslahar ku take ciki wa mala'ikatuhu hakanan mala'iku salatinsu gare ku yastaghfiruna lakum suna nema muku gafara rabbana ghafir lil ladina tabu ku suna faɗan haka wa yad'una lakum mala'iku suna muku addu'a liyukhrijakum ay bima yufridahu min al ahkami alaykum don Allah ya fashe ku ya fidda ku min adh-dhulumati daga cikin diffai ai al'adatul jahiliyyatul zamima Allah ya fidda ku cikin al'adu na jahiliya waɗanda suke munana ababen zargi Allah ka raba mu da su ilan nuri ya mai da ku zuwa ga haske annizam al-islami tsari na musulunci kama kala Allah ta'ala tamfar yadda Allah madaukaki ya ce mi Allahu waliyul ladina amanu ko ka ce wai kai kana da waliyi duk wanda ba waliyi bane ma ba zai shiga aljanna ba ka san wannan to kuma in kai mai imani ne to Allah shine waliyinka shine majibincinka shine mai taimakonka shine mai baka nasara Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyi na masu imani majibincin su yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fidda su daga cikin dufai zuwa ga haske wallazina kafaru wa'anda suka kafirta to kaji fa awliya'uhumud dagutu waliyansu sune dagutu to menene dagutu man yu'badu min dunillahi wa huwa radin duk wanda ake bautatawa ba Allah ba yadda to sunansa dagutu su kuma yukhrijuhum minan nuri ila adh-dhulumat aikin su akasin na Allah ne Allah yana fidda mutanensa daga duffai zuwa ga haske su kuma suna fidda su daga haske zuwa ga duffai ula'ika ashabun nari wa'anda suke da wasu waliyai na ƙarya ba Allah ba to ‘yan wuta ne in ji ƙura'ani ba in ji ni ba karkace malam kabiru yana kafirta mutane ƙura'ani ne ka je ka duba suratul baƙara aya ta 257 ula'ika kaga wa'annan almausufuna bima zukira wanda aka siffanta su da abin nan da aka ambata ashabun nari sune yan wutan ji Allah dalla dalla kenan ko hum fiha khalidun kuma suna makaddara zama a cikin ta kaza in kana faɗa irin wanda zace ai zafin wa'azi ne da shi to canjawa Allah zaka yi inda Allah ya faɗe shi da zafi faɗi haka inda ya sassauta ka sassauta ka yi wa'azi ka yi hikima Allah ka shirya da mu na'am na'am nizamul islami al-mustaqimi ko wato tsari na musulunci wanda yake mai kakki alla'iku bil insan tsarin musulunci wallahi shine ya dace da dan adam ta yadda zaka gane ka dubi mace arniya ta sa dan skirt mini skirt iya cinyarta ta fidda duk surar da Allah ya yi mata da za ta musulunta in ta sanya hijabi da niƙabi da waye sai kaga ta yi kyau kayan musulunci ya fi dacewa da kowa shi yasa ko kirista an za su yi hoton maryam ai da hijabi suke yinta ko ka taɓa ga an yi maryam da wani ɗan siket kaga su ma yan bidiya ne sun bar abin da annabawan suka zo da Allah ka shirya da mu wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zan mai rahama ga mu'minai fi dunya wal akhirah duniya da lahira Allah kai mana rahama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar mu'minai ranar da za su haɗu da ubangijinsu bilisanil mala'ikati da harshen mala'iku za su dinga assalamu alaikum wa adda lahum ajran karima Allah ya tanada musu lada mai daraja mai girma shine wa huwa aljannatu aljanna bittiba'ihim awamirahu ba aban da fa ba su aljanna ba sai da suka bi dukkan umarnin ubangiji wajtinabihim nawahihi suka hani suka nesanci hane hanansa Allah ya ce kar ayi liwadu ba sa yi ya hana zina ba sa yi ya hana ƙarya ba sa yi ya hana cin kudin ruwa ba sa ci mutane yanzu duk kowanne cinyewa suke kuma an ce aljanna su ce amin babu aiki kaga ba zai yi ba qur'ani ya ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi alal kitab alul kitab man ya'mal su'an yujza bih ba wai burace buracen ku bane ko burace burace na mazuwa littafi burin al'ummar annabi suna cewa annabinmu ya fi kowane annabi eh haka ne amma ka yi koyi da shi littafinmu ya yi game hukuncin sauran littattafai da na gabace shi haka ne ka yi koyi da shi ka karanta shi ka yi aiki da shi su ma mazawa littafi sun ce ai su alkiblarsu ita ce tsohuwar alkibla annabawansu da wuri littattafansu da wuri allah ce man yi amal su'an duk wanda ya mummunan zunubi yuji zabihi za a marsa kayya da shi
la jiri lahu min dunillahi waliyyun wala nasira kuma in ya je gun Allah ba zai taba samun majibinci ko mai taimako da zai hana Allah ya sa shi a wuta ba Allah ka shiryar da mu thumma qawwa ta'ala nabiyahu ala tablighi risala sannan sai Allah madaukaki ya karfafi annabinsa bisa idda wannan sako wa hamlihi tablighiha ila nasi ya kuma dora masa idda sakon zuwa ga mutane fa kale ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma inna arsalnaka shahidan lalle mun aiko ka a matsayin mai ba da saida alaman ursilta ilaihim zuwa ga wadda aka aiko ka zuwa gare shi annabi shi zai zama saida a kanmu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا لمري زي كسنتي منذ قوة الأمة دم بعد سيدا أكان تشيني النبنتا kai kuma ya Muhammad muka zo da kai mai ba da saida ala ha'ula'i akan wannan al'umma taka kun ga kenan manzon Allah shine zai ba da saida addinin da kai a lahira za ka zo da shi za a ainihin baje kolinsa ka ɗauko duk abin da kai Allah zai nu gwada wa annabi kai kace yayi in haka annabi ya ce eh ya ce to an karba wanda annabi bai karba ba Allah baya so ba zai karba ba ai dole ka bi annabi ba wanda yace ka bi shehu ba kar ka sha wahalar banza ma ka bi Allah ka bi manzon Allah adiullah wa adiur rasul da haka kunga sai Allah madaukaki ya dora wa annabi yace shine mai bada saida akan al'umma wa mubashiran kuma annabi Allah ya aiko shi a matsayin mai bada bushara mai yin albishir man saddaqaka wattaba'aka wa amila salihan bil jannati duk wanda ya gaskata ka kaga annabi fa kuma ya bi ka bayan ya bi kan ya aikata aiki na gari wani aiki ne na gari Allah ne ya ce ka yi kai don Allah bisa koyarwar manzon Allah aiki na gari kenan to duk wanda yayi wannan annabi yana mar albushir yana mar bushara da aljanna wa nadhira kuma annabi mai gargadi ne ai munziran man kazzabaka bin nari annabi yana gargadin duk wanda ya karyata sunnarsa dan wuta ne shi wada'iyan ilallahi kana Allah ya aiko annabi a matsayin mai kira zuwa ga da'a ga Allah abi Allah annabi baya cewa abu wani shehu a'a abi Allah bi iznihi da iznin ubangiji da umarninsa wa sirajan munira kuma manzon Allah kamar fitila ne mai haska mana ay mithluhu fi ihtida'i bihi kamar yadda inda duhu ba za ka ga gabanka ba in aka haska ba sai ka ga hanya ba ɗoɗar ka tafi to haka annabi yake haska addini kowa ya gan shi ƙarara a fili Allah ya ce wa bashiril mu'minina ka yi bushara ga muminai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da wata falala mai girma a wajen ubangiji min aljannati cikin aljanna wala tudil kafirin wal munafiqin Allah ya ce wa annabi karka yi da'a karka yi biyayya a kafirai masu kage-kage masu shirye-shiryen hana sallah da hana musabaha da hana addini da hana sadar da zumunta da hana addini da hana ibada karka yi musu da'a wal munafiqina karka yi koyi da munafikai fi ma yukhalifu shari'atika cikin abin da ya saba shari'arka wada azahum ka bar tsangwamar da suke maka ai la tujazihim alaihi in sun cuce ka karkarama wala yu'thir alayka fi amalika ba zai tasiri ba ga aikinka allazi huwa tabligh wanda aikinka nan shine idda sako shine wa'azi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah fa huwa kafika Allah ya ishe ka wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zan ainihin abun dogaro mufawwidan ilaihi wanda za a fawwala wato al'amari zuwa gare shi to akan wannan za mu takaita in Allah madaukaki ya kai rayuwar mu gobe za mu dora daidai kan aya ta 49 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan hali da muke ciki Allah shi yaye mana shugabanninmu muna tawassuli da wannan karatu Allah maɗaukaki ya shiryar da su ya gwada musu abubuwan da suke shine daidai a al'ummarsu ya ba su zarafin da za su gane abin da Allah ya ba su na mulki yayi ne dan su sauƙaƙa wa al'umma ba dan su tsananta musu ba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين